عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم شكرا لك على كل منعت في حبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجله أن يجوز عليه في حال سهو أو فرح إلى أن معنى الحديث ما يتم خائره وينقوم فكره من أمر أمته صلى الله عليه وسلم ولإتمامه بهم وكذلك توقعته عليهم فيستغفر لهم من قال صلى الله عليه وسلم a wajensa a matsayinsa a darajarsa ta wuce ta girma ta wuce cewa a ce kokonto zai halatta a annabi kowane hali manzala baya kokonto da Allah baya kuma wani tunani wani abu ba zai shiga tsakaninsa da Allah wanda yake na kokonto ko a na yayi laifi tsakaninsa da Allah ba aw fatratun ko kuma a yankewa tsakaninsa da Allah akwai wani hali da zai zo ya zama tsakanin annabi da Allah akwai yankewa babu to wannan ma'anar hadisin dai ma ma hum kadirahu wa hum fikrahu min amri ummatihi abinda yake damun tunaninsa ko kuma abinda ya shagaltar da tunaninsa kuma yake rufe wannan tunanin nasa abin da yake rufe zuciyarsa yake rufe tunaninsa a wannan lokaci mana na maganar istighfari ne annabi yana istighfari sama da saba'in ko yana yi ɗari to wannan istighfari yana yi ne abin da yake tunanin yake cewa la inna la yunqaru ala qalbi ma'ana wani abu ya kan bijiro mini a zuciya to abin da yake bijiro masa shine lamarin al'ummarsa ne saboda ya himmantu da al'ummar da kuma yawan tausayinsa ga al'umma din to shine sai yake neman musu istighfar yake musu istighfar yake neman musu gafara to shi shine yake shi alayin gano alaƙar bi ma'ana ina jin zuciyata ba na jin da ina tunanin al'umma ta za ta kasance to sai ya ta istighfar wannan istighfari yana yi saboda ya yi wa al'ummarsa kuma saboda ya koya musu qalu masu wannan fasara suka ce wa qad yakunu bayna huna ala qalbi as-sakinata yatanashahu da qawlihi ta'ala fa anzalallahu sakinatahu alayhi yace wannan gairun da ake cewa a nan a zuciyar manzala sallama natsuwa ne ma'ana natsuwa tana zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa tana tana tana ciro to in tai ciro din nan to yana kan tunanin al'umma to shine sai yayi istighfari saboda nema wa al'ummar gafara da mafita wa yakunu istighfaru sallallahu alaihi wasallam indaha izharan lil ubudiyyati wal iftigari to istighfarin da annabi yake yi na sama da saba'in din ko ɗari din a wannan yana nuna manzo Allah sallama yana bayyana ubudiyar tsakaninsa da Allah tunda shi bawan Allah ne yin da yake wa Allah ibada da kuma buƙatuwa zuwa ga ibadar ko da yake qalam ra'i istighfaruhu wa fi'luhu hadha ta'rifun lil ummati yahmilu ala istighfari shi ko in ba ra'i yace a istighfarin da manzo Allah sallama yake yi da aikin da yake yi wannan ya sanar da al'umma ne ya dora su akan istighfari ma'ana al'umma suna da laifi dole suna neman tuba ga Allah to idan manzo Allah sallama bai yi wannan istighfarin ba al'umma za ta gane yanda ake tuba wa Allah din to shine yana yi saboda ya koya musu yanda za su yi istighfari kuma ya dora su akan istighfari qalan ghayruhu wani wani din na dai shi kuma yace wa yastashiruna al-hazara wa la yarkanuna ila ila al-amni saboda su al'umma su fahimci neman tsoro su tabbatar da tsoron Allah a zukatan su al'ummar annabi sallama ta zama tsakaninta da Allah akwai tsoron azabar Allah kada ta amince shine kada su karkata zuwa ga amincewa tunda su al'ummar annabi ne su amince su ga kaman ko ba su yi komai ba Allah zai karbe su a su dai su mai da hankalin su su tubo wa Allah kuma su dinga sani cewa Allah yana da azaba to su dinga jin tsoron azabar Allah suna istighfari وقد يحتمل أن تكون هذه الإنقاذة حالة خشية وإذام تغشى تغشى قلبه فيستغفر حينئذ شكرا لله وملازمة لعبوديته آه كما زيو wannan ingana da yake cewa layin gano na kalbi ne abin da yake cewa yana jini lokacin tsoron Allah lokacin da shi da ma cikin tsoron Allah yake kullum da kuma girmama Allah to wannan abu yana zuwa masa yake rufe zuciyarsa tsoron Allah ne yake zuwa ya rufe zuciyarsa da kuma girman girman Allah yake shiga ya shiga zuciyarsa ya shika ya shika ta to a lokacin sai ya istighfari saboda tunda ya an ƙara masa sanin Allah an ƙara masa sanin girman Allah an ƙara masa tsoron Allah to sai ya istighfari saboda ya gode wa Allah da kuma saboda ya lazanci ibada tsakaninsa da Allah ya zama dama yana cikin ibada to ya ƙara kamar ƙara kamar yadda ya faɗa fi mulazamatul ibadati a cikin lazantar ibada da yayi ta ibada yayi ta ibada na na Aisha ta ce masa ya Rasulullah ya kake zan hada kanka bayan Allah ya ya ya maka abinda kai da abinda za ka yi na ma kai za ka yi shi sai ta afala akunu abdan shakura shin ba zan zama bawa mai yawan godiya ba to haka wannan godiyar kenan wannan istighfarin da yake istighfari na godiya wa Allah ba istighfari bane na laifi da kuma istighfari na cewa shi ne ya rantsa kan ibadar Allah wala hazil wujuhi al-akhirati akan fiskokin nan na ƙarshe yuhumaru maru ya fi bada zuwa hadisi an sallallahu alaihi wasallam shine ake daukan shafin hanyoyin wannan hadisi hadisin da aka bara gonzalo sallama yake cewa innahu la yughanu ala qalbi fil yawmi akthar min 70 marratan wa astaghfirullah manzala sallama a cikin wasu a cikin hanyoyin hadisin to la yughanu ala qalbi din nan to sai an kawo akthar min 70 marratan sannan kawo fa astaghfirullah amma manzala sallama yake cewa lokaci abu ya kan rufe zuciyata a cikin wuni sama da sau saba'in nan ina ke jin abun to sai in yi wa Allah cikin fari to kaga nan a sai abun abun ne yake maimaituwa yake maimaituwa yake maimaituwa to shi kuma sai yana masa istighfari fa in kunta fa ma'ana to wannan shine wannan kuma shine fasar wannan kenan tunda an gabatar da yugano akthar min sabina maratan sannan fa astaghfirullah ya zo ƙarshe فإن قلت إذا كشف ما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين to me za ka ce game da abin da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da Allah ya ga dama da ya haɗa mutane gaba da ya kashiriya saboda ka karka zama cikin jahilai to ya za ka yi da wannan aya mai fasarta wa qaulihi li nuhin alaihi salam tunda annabawa kake ta karewa yanzu wani zai iya yin itirabi ya ce a to tunda kai kashi kana kare annabawa to bari ga wannan ga abin da aya ta faɗa me za ka faɗa da kuma abin da Allah ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salam yace fala tafalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin Allah ya ce annabi Nuhu karka tambaye ni abin da baka sani ba ina maka wa'azi ina maka gargadi karka zama cikin jahilai to wannan jahili ne jahili ina an gaya wa annabi sallallahu alaihi kare zama cikin jahilai an gaya wa annabi Nuhu kare zama cikin jahilai to me za ka yi me za ka ce me fasara su kuma sai ce fa'alam ka sani annahu la yakfuru fi zalika ila qawli man qala fi ayati nabiyina sallallahu alaihi wasallam la takunanna mimman yajhal anna allaha law sha'a la jama'ahum ala al-huda yace to wannan ba za a waiwayi magana wanda wanda suka fasara wannan aya ayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah Allah ya ce masa walau sha'a Allah la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin innan to karka waiwayi fassara wanda suka fassara wannan aya suka ce Allah yana nufi yana ce masa karka zama wanda ya jahilce ni da Allah ya gada ma da zai tara mutane a shirya ya ce to karka yadda da wannan fassara ba fassara ba ce ya za a yi Allah ya gaya wa annabi annabin in annabi ya jahilce Allah ka ba wanda ya san Allah kenan wa fi ayatin nuhi kuma karka yadda fassara da su faɗa wa ayar annabi nuhu la takuna nan mai yajhalu anna wa'ada Allah haqqun karka zama a cikin wanda suka jahilci cewa alƙawarin Allah gaskiya ne sanar da mutum ma ba zai jahilci alƙawarin Allah ya san alƙawarin Allah ya gaskiya ne da kawalihi saboda faɗin Allah da ya shawa inna wa raka alhaƙo wa anta akan hakimina annabi idan kuka yi shawa inna wa raka alhaƙo ya ce alƙawarin ka gaskiya ne is fihi isbatul jihali bi sifatin min sifatillah to in dai kace wanda fasara waɗancan mutane in dai sun ce to nan ka zai iya tabbatar da jahilci kenan annabin Allah manzo Allah sallama ko kuma annabi Nuhu to sun jahilci sifa kana cikin sifofin Allah idan annabawa suka wa zalika la yajuzu lil anbiya ba zai halatta ga annabawa su jahilci wata sifa a cikin sifofin Allah ba to saboda haka sunan ba za su jahilci sifar Allah ba wal maqsudu wa azuhum Allah ya tashabbahu fi umurihim bi simatil jahiliya abinda ake nufi Allah yana musu wa'azi su annabawa kar ku yi kama a cikin lamarin ku kar ku yi kama da irin alaman da wanda ba sani ba tunda ku kun sani to kar ku yi kama da wanda ba sani ba kamar yadda Allah ya faɗa kamar ƙara kamar yadda Allah ya faɗa ce inni a izuka ina maka wa'azi kar ka kamanta kanka da wanda tunda kai ka sani kar ka kamanta kanka da wanda ba sani ba kai magana irin wanda wanda bai sani ba zai yi ta walaysa fi ayatin min hada dalilun ala kaunihim ala tilka sifati allati nahahum anil qawli alaiha yace kuma ba a cikin wannan ayar babu wata hujja da Allah ya nuna cewa kasancewa su suna kan wannan sifa wanda Allah ya hana su ma'ana babu wata hujja da Allah ya faɗa cewa annabi Nuhu ya jahilci wata sifa cikin sifofin Allah ko manzo Allah sallallahu ya jahilci wata sifa cikin sifofin Allah fa kaifa wa ayatu nuhin qablaha fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun yaya ma haka zai kasance alhali ayar annabi Nuhu ai kafin a kawo ina maka wazi ka zama cikin jahilai abinda Allah ya faɗa yace karka tambaye ni abinda baka sani ba fa hamlu ma ba'daha ala ma qablaha aula saboda haka daukan abin da yake baya a dauke shi akan abin da yake gaba shine yafi dacewa ma'ana fala ta sani ma laysa laka bihi ilmun da izu ka min jahilina to fassara su da zama daya tunda karka tambaye ni abin da baka sani ba sannan kuma kar ka sifaita kanka da sifar wanda bai sani ba to wannan shine fasaha mai kyau lianna mithla hadha qad yahtaj ila izn domin irin wannan tambaya da annabi nuhu yayi wa Allah ko kuma zai wa Allah to tana buƙatar ya jira Allah ya masa izini tukuna ya tambaya to da ya tambaya ba izini shine Allah ya ce masa to me yasa ka tambaye zaka tambaye ni abinda ban maka izinin tambaya ba وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداءً فنهاه الله أن يسأله أما روى عنه علمه وأكنه من غيره من الصبر الموجب لهلاك ابنه kuma zai zai kasance akwai halaccin tambaya an bawa annabi nuhu ya tambayi duk abin da yake so a farkon lamari sai Allah ya ce masa to amma sai ya hana shi kar ya tambayi abinda ta an ba shi izini ya tambayi komai wajen Allah amma fa kar ya tambayi abinda Allah shi kadai ya san wannan abu wanda annabi nuhu shi bai da masaniya akai to kar ka tambaye ni abinda ni ne nake banta da sanin sa wa kannahu abinda Allah ya boye min gaibi a cikin gaibin sa wanda bai bai ga wa annabi nuhu ba to kada annabi nuhu ya tambaya akai min sababi almujibi li halaki ibnihi kada annabi nuhu ya tambaye Allah me yasa dana zai halaka a tunda na ce maka zan halaka shi shi kenan shi Allah tunda ya ce wai ya ce masa ya dauki iyalansa kuma ya dauka sai bai dauki sai ya ga ɗansa ya ƙi shiga to tun da dai ya ga ɗansa bai shiga ba Allah ne ya hana ɗan shiga shi jirgi to tun da Allah ne ya hana shi to kar ya tambayi Allah menene me yasa ne ɗan nawa ya haraka to shine abin da aka hana shi tambaya summa akmala Allah ta'ala ne matahu alaihi bi ilamihi zalika sai kuma Allah da ikonsa a hakan ma bayan ya hana shi kada tambaya wannan din amma kuma da ya tambaya sai Allah bayan ya ce masa to kar ka tambaye wanda baka sani ba amma har da sai Allah ya bashi amsa cikakkiya saboda ya cika masa nimarsa sai ya gaya masa to yanzu tunda har ka yi tambaya bari in gaya maka dalilin da yasa dan naka bai zama a cikin eh tare da kai ba bi qaulihi da fadin Allah Allah ya ce innahu laysa min ahlika kaga amsa kenan to dan da kake gani kamar dan naka yana cikin iyalan naka ba baya ciki ba iyali ka bane shi me yasa innahu amalun ghayru salihin a shi aiki ne mara kyau ma'ana shi aikinsa ba mai kyau ba ne saboda haka shi aikinsa ba irin naka ba ne balle a karɓe shi a wanda suka faɗi haka wasu kuma suka ce a shi ɗan gaba ɗayan sama ba mutumin kirki ba ba salihi ba ne tunda kafiri ne ai ba salihi ba ne tunda shi ba salihi ba ne gaba ɗaya shi ɗan amma da shi kamar shi ɗin ne mummunan aiki to shi ne a kama ma'ana hu makiyin makiyin ya rawaito irin wannan ma'ana to ya ce to kazalika umira nabiyuna fil ayatil ukra bitizami sabri ala iradi qaumihi ولا يخرج عند ذلك فيقارب حال الجاهل بشدة التحصر to shi yasa manzo Allah sallama shi ma aka umarce shi a wata aya ya razanci haƙuri yayi haƙuri da abinda yake gani game da al'umma akan mutanensa sun ƙi su yi masa biyayya sun kau da kai to wala raju inda zalika kuma kar a matsa masa a wajen a wajen kada kan mana haƙuri yayi haƙuri amma kuma kada haƙurin ya matsaye shi ya ta da ya ta damuwa da cewa irin haƙurin da aka ce masa yayi balle yayi kusa da halin wanda bai san lamarin Allah ba tunda shi ya fi kowa sanin lamarin Allah shi ya san shi Allah yadda yake da kuma da kuma yadda Allah yake da to tun da haka ne kar ya wahal da kansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa wa kansa an ce masa yayi haƙuri kar ya matsa wa kansa balle lamari ya zama kamar yayi kama da wanda bai san halin Allah ba tunda ya san halin Allah shi kam duk abin da ya same shi ya sani bishe da ta hakuri kar ya tana dama da wahal da kansa cewa me yasa mutane na ba su bi ba me yasa suka ki imani a yi haƙuri haka abubakar mu foraki abubakar mu foraki irin wannan fassara ya haka ito wa kila wasu ba suka ce ma'anar shi ɗabin ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam magana ba gaba ɗaya ga ba ga annabin aka fuskantar da ita ba ga al'ummar ta ce al'ummar annabin ne aka fuskantar wannan magana ma'ana ai fala takunu min al-jahilina ku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kar ku zama cikin jahilai ma'ana kar ku zama tare da jahilai ka kawo abu muhammadin makiyun shi ko abu muhammad haka ya fassara wannan aya fala takunan da min jahilin nan fala takunu ne asalin sa to sai fala takunu so fala takununa tunda fala takunu tunda nu araza ce da saboda wannan la ta nahayi to fala takunu asalin ta to shikenan sai sai aka yi mata aka yi taukidi zama falata kunu to wancan nuni sai aka kamar yadda dai masu na hawa suke yi sai aka cire wannan wannan nu'ara'i sai aka hada shi da nu'ara da nuni na taukidi to shikenan sai sai aka kawo nunin taukidi kai sai aka kawo nunin taukidi to nunin taukidi shi dama baya bai sai wasali wasali sama falata kunu asalinsa to sai aka kawo nunin taukidi da aka kawo nunin taukidi nunin taukidi ko baya bi sai fataha to sai wannan nunin ta kunu din sai aka yi masa fata sai zama fala ta kunanna ma'ana fala ta kununna fala ta kununna kar ku kasance to kaga da da, da al'umma ake nufi kenan ba annabi ake nufi ba fala ta kunanna din ba manzo Allah aka cewa kar ka kasance a cikin masu jahilai ba ku al'umma annabi kar ku zama kamar jahilai wanda ba san Allah ba haka abu muhammad makiyu shi kuma abu muhammad haka ya kai ta wannan fasara wa qala mithlu fil qur'ani kathirun yace eh wannan ma qur'ani yana da yawa fa bi hadha al fadl wajaba al qawl bi isbat al anbiya minhu ba'da nubuwati qatan saboda haka a wannan fifiko da Allah ya fifita annabawa to wajibi mutum in zai magana yayi magana da da isma ta annabawa Allah ya kiyaye annabawa ba sa sabawa Allah ba in dai suka bayan annabta ba za su taɓa saɓa wa Allah ba ba su saɓa wa Allah to wannan shine sannan fa in qulta fa idza qarrarta ismahum ismatahum min hadha wa annahu la yajuzu alaihim shay'un min zalika fama ma'ana idan wa idillah li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala zalika na'am yace to idan kuma wani mai tambaya yace to to idan ka tabbatar da annabawa dinnan tsararru ne Allah ya tsare su ya kiyaye su ba za su saba wa Allah ba kuma sun san girman Allah ko da yaushe ko da wani hali kuma ba zai yi su yi wani abu wanda ba shi Allah ya ji ba sannan kuma wani abu wanda ya shafi wannan ma ba zai halitta gare su ba to na ji idan wani ya ce to me ya za ka yi da me yasa Allah ya yi musu ya yi wa annabi musallallahu alaihi wasallama wani alƙawari ala zalika in fa'alahu Allah ya ce masa in kai kaza kaza zai same ka me yasa Allah ya haka ma'ana me yasa a wata aya Allah ya hana shi aikata wani abu yake cewa in ka aikata kaza ina kaza zai iya samun ka wata zirihi minhu har Allah ya tsoratar da shi yace masa ki ka kiyaye kar kai kaza ya za kai da wannan aya misali ga ayoyi ka kaulihi ka masa in Allah da yake la in ashrakta la yahba anna amaluka in kai shirka aikin ka zai lalace to san al'aya ta zuwa ƙarshen aya wala takuna min khasirin wa qawli ta'ala da farin Allah da yake wala tadu min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurruka karka bautawa wani Allah abinda ba zai amfane ka ba zai cuce ka ba fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin wa qawli ta'ala da fadin Allah da yake idhan la azannaka bi ifal hayati wa bi ifal mamati kuma la tajid laka bi alaina nasira yace ai yace yace wa annabi yace in in kai haka abinda muka hana ka zan daddara maka ninki ninki na azabar rayuwa da ninki na azabar mutuwa to waɗannan ayoyi da kauli da fadin Allah kuma har yanzu yake wa annabi la akhadna minhu bi yamini ai da yayi mana wasu magana da wala ka kawala yana bada da kawai kenan to da da sai in kama shi Allah ya gaya wa annabi wa kauli da fadin Allah da yake wa in tudi aqsama fil ardi yudillu ka sabilillah in ka biye wa wanda suke dauran kasan nan wasu fa za su bada kai ka bar hanyar Allah وقوله da fadin Allah da yake wa in sha Allah yakum ala qalbika da Allah ya ga dama kai in ma da sai ya toshe zuciyarka wa qawlihi da fadin Allah har yanzu yake fa in lam tafal fa ballanta risalati in dai baka isar da baka faɗi abin da muka gaya maka ba to baka isar da sakon Allah ba wa qawlihi da fadin Allah ittaqillaha wa la wa la tu'il kafirina wal kafirina wal munafiqina ka ji tsoron Allah kar ka biya wa kafirai kar ka biya wa munafiqai to waɗannan ayoyi ya za ka yi da su ainihin Allah ya gaya wa annabi in kai kaza in kai kaza in kai kaza to me yasa Allah ya gaya maka haka to ya za ka yi me za ka gaya mana wa in wani ya tambayi shi mai littafi alƙali ya yace masa to kun ce annabawa ƙararru ne kuma Allah ya kiyaye su ba sa saba wa Allah ba sa ma aikata wani abu mai kama da sabon Allah to ga Allah kuma ya gaya wa annabi kai in kai kaza in kai kaza in kai kaza to me me fassara waɗannan ayoyi sai sai mai littafi ce to fa'alam bari in baka amsa ka sani wa faqana Allah wa iyyaka Allah ya ratar da mu da kai duka annahu sallallahu alaihi wa sallama la yasihu wa la yajuzu alaihi an la yuballigha wa la yukhalifa amra rabbih wa an la yushrika wa la yataqawwalu ala Allah ma la yuhibbu aw yusarri alaihi aw yusarri alaihi aw aw yadilla aw yuktama ala qalbihi aw yudi al kafirina yace to abinda zan gaya maka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la sihu ba zai inganta ba ba zai halatta ba ba zai inganta ba wala yuzu alaihi ba zai halatta a gare shi Allah ya balle ba a ce ba isar da sakon Allah ba wannan kam da ba zai yi ba annabi ya ce masa ba isar da sakon Allah ba ba zai taba yiwa ba sannan wala yukhalifu amra rabbih manzo Allah sallallahu alaihi ba zai saba wa lamarin ubangijinsa ba wa Allah ya shirka kuma tabbas kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi ba zai shirka ba wala ya tagawala la ilaha illa ba a shaura kaka wala yana ba da alƙali manzo Allah sallallahu alaihi zai gaya wa Allah wata magana da Allah ba ya so ba ayyaftari alaihi ko kuma a cewa a manzo Allah sallallahu ya kirkiri wani abu ya faɗe shi wanda ba daidai ba tsakaninsa da Allah ba zai haka ba aw ya dilla ko kuma a ce manzo Allah sallallahu ya bata duk wani tuji ya salama fi da yudi luka sabilillahi manzo Allah ba zai taɓa bata ba aw yuktama ala qalbihi ko kuma kamar aka ce yadda aka ce wa in tu'i wa in yasha Allah yaktim ala qalbika Allah ya ce ya toshe zuciyarsa Allah ba zai haka ba manzo Allah sallama zuciyarsa ba za a toshe ta ba aw yi al-kafirina da Allah ya ce wa in tudi kafirina wa la tudi kafirina wa munafiqina a ce manzo Allah sallama zai iya yi wa kafirai biyayya duk ba zai faru ba waɗannan duk ba za su faru ga annabi ba ka san da wannan tukuna kafin a baka amsa lakin yassara amrahu bil mukashafati wal bayani fil balaghi lil mukhalifina yace wannan Allah ya kawo lamarin ya gaya wa annabi sallallahu ya yaye masa yayi masa bayani ya isar da waɗannan ayoyi ga wanda zai iya masu saba wa Allah Allah yana nufin waɗanda za su saba Allah ba da annabi ake nufi ba duk ayoyin da aka karanta na in asharaka la yaba nan maluka kai dan adam in kai shirka Allah zai bata aikin ka manzo Allah da bayan shirka balle ake sai wasi wala tad'u min wala tad'u min duni min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka kai dan adam kar ka kuskura ka bauta wani Allah in ka bauta masa ba zai amfane ka ba zai fitar da kai ba to annabi da ba zai bauta wani Allah ba idan la azalnaka dhifal hayati wa dhifal mamati idan kai ka bin Allah to Allah zai dandana maka ninki ninki na azabar rayuwa da ninki ninki na azabar mutuwa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ai Allah ba zai ma aikata wani abu wanda Allah zai ce zai musa azaba ba wa qawlihi da fadin da kuma Allah da yace la khafna minhu bil yamin inna wa law taqawwala alaina ba'd al aqabili la khafna minhu bil yamin Allah yace zai kama a kai dan adam idan ka yi faɗi wani abu wanda bai dace da Allah ba Allah zai kama ka sannan kuma wa in tudi akthar man fil ardi yudilluka sabilillah kai dan adam idan ka biyewa mutanen ƙasa din nan yawanci za su yi wanda kai fa su hana ka bin addinin Allah yawa to wannan shine da kuma wa in yashi Allahu yaksim aya qalbika kai dan adam in Allah ya ga mu da kaga ka samu imani to ka sani fa da Allah ya ga dama sai ya toshe zuciyarka ka zama ba mu'mini ba fa in lam tafar ba fa ballan ka risalati kai dan adam da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka sabon Allah kuma ake son kai ma ka isar sauran mutane to in baka isar ba fa baka isar da sabon Allah ba tunda sabon manzo Allah sabon Allah ne wala tulil kafirina munafiqina kar ka biyo kafirai da munafiqai manzo Allah ba zai biyo kafirai da munafiqai ba an ce masa ita gilla kai tsoron Allah to shi ba zai biyo kafirai da munafiqai ba amma kai dan adam za ka iya biyo kafirai kar ka yadda ka biyo musu da da za ka iya biyo munafiqai kar ka yadda ka biyo musu to wannan ana nufin Allah ya ya sauwa lamarin ya yi mukashafa mana ya bayyana ya yi bayani a cikin isarwa wanda za su iya sabawa Allah ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa anna iblaghahu in lam yakun bi hadhihi sabil fa ka'annahu ma ballaga idan isarwa isarwa sa bai kasance ta wannan hanya ba kamar bai isar bane wada yaba nafsuhu wa qawwa qalbahu bi qawlihi to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dada masa ransa ya karfafa masa zuciyarsa da faɗin Allah din sai Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi ai duk waɗannan abubuwa wanda za a ce a wani abu kaza ya same shi ya bata wani abu kaza ya same shi ya bar hanya wani abu kaza ya same shi ya faɗi ba daidai ba Allah ya ce to ni kai dai na kiyaye ka duk sharrin mutanen nan ba zai same ka ba kaga shikenan Allah ya dada masa rai kamar ƙara da Musa wa Haruna kamar da Allah ya ga annabi Musa da annabi Haruna ya ce musu la ta kafa kar ku ji tsoro to kaga daga ce musu la ta kafa kar ku ji tsoro sun san ba abin da ya same su ta kuma manzo sallama ya san ba wani abu na wani wanda zai saba wa Allah da zai same shi yace kadda basairukum fil iblagi saboda basira su ta karfa wajen isar da sabon Allah su annabawa wa izhari dinin Allah da bayyana addinin Allah wa yasibu anhum khawfal aduwi kuma Allah yana so ya tafiyar da tsoron abokin gaba annabawa ba za su ji tsoron abokin gaba ba al-mur'ifi shi abokin gaba al-mur'ifi da nafsu wanda zai raunana ran mutum ya rauna zuciyar mutum to Allah ya ɗauki annabawa ba za su ji tsoron abokin gaba balle ransu ya karaya wa to wannan shine wa amma qawluhu ta'ala fadin Allah da yake wala taqawwala alaina ba'da al-aqabili al-ayatu la akhudha minhu bi yamini wa qawluhu da fadin Allah da yake idza la zanaka bi fal hayati fama nahu ma'anasa anna hadha jazaa'u man fa'ala hadha duk wanda ya faɗi maganar da ba daidai ba ga Allah to Allah zai kama shi duk wanda ya aikata ya aikata sabon Allah to Allah zai ɗanɗana masa azaba ta rayuwa da azaba ta mutuwa shi ne jaza'u man fa'ala hada wa jaza'uka law kunta mimman yaf'aluhu to sai Allah ya saboda ya nuna wa mutane wato girman abu sai ce to wannan fa shine sakamakon ka kaddara da zaka aikata abin da wannan mutumin zai aikata wa la yaf'alu man zalama zai aikata wannan ba a'a kai da ake gayawa ma'ana yadda Allah ya gaya maka duk wanda ya wa Allah ƙarya Allah zai kama shi to kai ma in kai wa Allah ƙarya Allah zai kama ka amma ba manzo Allah ba manzo Allah zai wa Allah ƙarya ba wa kadhalika qawluhu alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب